واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا ربكم قد دخلتم في أول يوم من شهر شعبان وما فاتكم من أول السنة فلا يعود إلى يوم القيامة إن هذا الشهر شهر عظيم غفل الناس عنه ينبغي على الناس أن يواظبوا ويكبوا على الأعمال والطاعات تمرنا للدخول في رمضان في هذا الشهر العظيم فإن شهر شعبان أو أول الاسم من هذا الشهر ترك العرب ديارهم وبيوتهم لانتشارهم إلى الحرب إذا قعدوا في شهر رجب تعبوا بالقعود في الأمن والسلامة فإن العرب أصلهم يحبون القتال والثروة لذلك سموا شهر شعبان شعبانا لانتشارهم إلى الحرب أيها الناس اشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن فإن الأمن نعمة لا نعمة بعدها لذلك روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر ما لا يكثر في غيره قالت عائشة كما رواها البخاري ومسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وقالت أيضا كان يصوم شعبان إلا قليلا وقالت أيضا في رواية كان يصوم شعبان كله وقالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله قال ابن رجب قال ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه في هذا الحديث دليل على فضل صوم شعبان وروى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عن عن بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم قال ابن القيم رحمة الله عليه الصيام في شعبان على ثلاث معان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث إنه أفضل الصيام صيام داود وفي رواية أن أفضل الصيام لما سئل شهر الله المحرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصور لا يصوم في في المحرم ولا ولا يصوم صيام داود وإنما كان أكثر صيامه صياما في شعبان لذلك هذه مشكلة ومعارضة ينبغي أن يحلل قال ابن القيم إن صيام النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث معانٍ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولها كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإذا شغل عن أشهر كثيرة لم يصم هذه الثلاثة جمعها في شعبان فسام شعبان متتابعة لمشقة عباء الرسالة فيدركه من شعبان قبل الفرض وهذا أول أول أول حلا لهذه المشكلة وثانيها يفعل صيام شعبان تعظيما لرمضان فيجعل شعبان كسنة قبلية لرمضان كما كانت الصلوات الخمس لها سنن قبلية وسنن بعدية وال والمعنى, والمعنى الثالث أن شهر شعبان له مزية برفع الأعمال فيها إلى رب العزة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا الوقت لأن يرفع عمله وهو صائم فهو جدير بالقبول وجدير بأن يحب الله هذه الأعمال وفيه دليل على استحباب إمارة أوقات الغفلة وهذا ما ما أخرجه ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف فقال بعد هذا الحديث أنه دليل على استحباب عمارة الق- أوقات الغبلة و- وتحسينها بالطاعة فإن الطاعة في أوقات الغبلة تعظم فيه الحسنات فقال في إحياء أوقات الغفلة فوائد من فوائد إحياء أوقات الغفلة أي أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل من إظهارها لذلك يقول الله تعالى في سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا فإن النوافل أفضل في إخ- إخفاؤها أفضل وإصرارها أفضل من إظهارها لا كما كان الأمر في الفرائض لذلك إن الصيام سر كما قال ابن رجب سر بين العبد وربه صيام بعض السلف فإن بعض السلف يصومون أربعين يوم لا يعلم أهله أنه صائم فإذا, أخر فإذا خرج من بيته أخذ رقيفا أو طعاما طبخته امرأته فأخ فخرج به ثم يتصدق به على الطريق أهل البيت يظنون أنه أكل الطعام خارجا وأهل و- و- والناس في الخارج يظنون أنه أكل الطعام في البيت بل تصدق به حتى يصوم أربعين يوما لا يعلم أهله أنه صائم ولا يعلم أحد من الخارج أنه صائم وقال ابن مسعود إذا صمتم فأصبحوا مدهنين وقال قتادة يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصوم وشجع ابن التياح للصائم أن يلبس صالح ثيابه لئلا يعلم أنه صائم والثاني الصيام في شعبان وهو وقت الغفلة الشق على النفوس لأن كثيرا من الناس لا يصومون في هذه الأوقات فال فال فال فال فالنفوس تحب أبناء جنسها وإذا كان الناس جميعا صائمين فلا يشق الصيام وإذا أنت وحدك تصوم فالصيام شاق على المنفرد بصيامه كما كان لسائر الأعمال الصالحات لذلك يكثر الله سبحانه وتعالى الأجر على الصيام وعلى الطاعات وعلى الأعمال في في أوقات يغفل الناس يغفل الناس عنها في عمل الطاعات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يأتي أيام العامل فيهن للعامل فيهن أجر خمسين منكم فقال الصحابة خمسين منهم أو خمسين منا قال خمسين منكم لأنهم يجدون أعوانا لأنكم تجدون أعوانا على الطاعة وهم لا يجدون أعوانا على الطاعة أيها الناس الثالث منها أن المنفرد بالطاعة أو بالصيام في أيام الغفلة بين أهل المعاصي يدفع, يدفع عن الناس البلاء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم والرابع من ذلك أنه أقوى على الإخلاص أقوى على الإخلاص لذلك ميز الشارع بين بين العشاء بين المغرب والعشاء بمزية وفي نصف الليل بمزية وفي وقت السحر بمزية وكذلك في صلاة الفجر حيث كان الناس غفل حيث كان الناس غافلين ميزها الله سبحانه وتعالى بمزية لم يميز بها بعض الأعمال من جنسها قال ابن القيم رحمة الله عليه أوقات الغفلة معظمة لاشتغال الناس بالعادات والشهوات مثل فضل صلوات الفجر وما بين العشاءين ونصف الليل والسهر فترفع الأعمال في شهر شعبان ورفعها على ثلاث درجات كما قال ابن القيم رحمة الله عليه الأول هناك رفع يومي وذلك يحصل بين في صلاة الفجر وفي صلاة العصر لذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح ثم يجتمعون في صلاة العصر إذا صلاة الصبح وصلاة العصر وقت رفع العمل اليومي لذلك الثاني هناك ربط للأعمال الأسبوعي وهذا يحصل في يوم الخميس ليلة الجمعة فترفع أعمال الأسبوع لذلك قال الله سبحانه وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل قاطع رحم لا يقبل الله عمل قاطع رحم الثالث من من درجات رفع الأعمال رفع سنوي وهو الذي جاء في هذا الحديث الذي نحن بشرحه حديث حديث زيد حديث أسامة بن زيد وهو الذي في حديث أسامة بن زيد ومن فضائل شهر شعبان أنها تمرين للناس لصيام رمضان حتى يعتادوا الصيام فلا يشق عليهم إذا دخلوا في رمضان ومنها يجب على الناس في هذا الشهر أن يطهروا نفوسهم من الذنوب والمعاصي ويطهروا وينظفوا ساحاتهم وبيوتهم وأسواقهم وجميع الأماكن من المنكرات تطهيرا وتهيئا للدخول في رمضان للدخول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اذا ما فعلناه من الذنوب في في, في ايام السنه التي مضت وفاتت يكون غفرانا لنا إذا أصلحنا أعمالنا وتبنا إلى الله في هذا الشهر لندخل في رمضان في أمن وسلامة وعمل وطاعة أيها الناس الجد وكثرة الطاعات من طبيعة السلف في شهر شعبان لأن السلف الصالح يجدون في شهر شعبان قال سلمة ابن كحيل كان يقال شهر شعبان شهر القراءة ينبغي على الناس كثرة قراءة القرآن في شهر شعبان هذا مما أثر عن السلف الصالح وكان عمرو ابن قيس يقول إذا دخل شعبان كان إذا دخل شعبان أغلق هانوته وتفرغ لقراءة القرآن هذا هؤلاء هم السلف هم سلفنا هم سلفنا أئمة السنة وقال بعض الصالحين رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد إذا ماذا تحصدون تحصدون أعمال الخير والعجر في رمضان والزرع ها هنا في شعبان والزرع في رجب والسقي في شهر شعبان شهر الذي نحن فيه اللهم بلغنا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين يا حي يا قيوم إن الحمد لله تعالى نحمده حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حراس العقيدة يا أهل الإيمان يا أهل التوفيق يا أهل الصلاة والذكر يا أهل القرآن bayan haka yabo da godiya da jinjina muna mika su ga ubangijinmu mahaliccinmu makaɗaicinmu wanda ya mana gata ya mana baiwa ya yi tsawaita rayuwanmu muka shafe bara shekara guda yanzu mun matso dab da watan Ramadana, kamar yanzu ne Ramadana ta zo ta wuce yau ɗin nan ɗaya ga watan Sha'abana, ya ku uwa ku ji tsoron Allah, ku gyara ayyukanku ku tuba zuwa ga Allah, duk abin da ya kubuce na lokaci a baya ba zai dawo ba, ya wuce kenan wannan shi ne matsala ta lokaci, lokaci unique ne, lokaci wani abu ne, lokaci wani abu ne mai tsada, ba a iya dawo da shi ga Ramadana yanzu ta yi kusa, saura kwana ashirin da tara koma ashirin da takwas yanzu. Wannan wata na sha'abana, wata ne mai ɗimbin daraja mai ɗimbin girma, ko da ma kawai Allah da ya matso da shi kusa da Ramadana saboda Ramadana yana da daraja da girma ya cancanci a ce mishi yana da matsayi bare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita shi akan waɗansu watanni da waɗansu al'amura da yawa shi ita falala da daraja ba lallai abubuwa su haɗu a kanta gaba ɗaya a kan falala guda ɗaya gaba ɗaya ba kowane abubuwa yana da irin falalan da Allah ya keɓe shi da shi wani kuma baya da wancan to sha'abana yana da nashi daraja ita watan sha'abana wata ne da take gwada ya kamata mutane su gode ma Allah saboda in Allah ya sanya su cikin ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda balarabe Allah ya yi shi yana da hatsabibanci son yaƙi da son tarzoma da rashin zaman lafiya idan Rajab ta zo, Rajab wata ne na alfarma, Allah ya haramta yaƙi a ciki sukan zanna a gida, wai sai ya ce shi zaman zama babu yaƙi ya masa yawa, wata guda ya zanna bai ɗauki makami ba. Ya gaji, in sha'abana ta zo sai su tarwatse, sai su watse su watse cikin daji su tafi fagen yaƙi a yi ta gwamzawa, shi ba ya son zaman lafiya. Shi yasa suka samu wannan watan suna sha'aban, sha'aban shine watan tarwatsewa a je yaƙi, suna aba-aba. watan ta zagayo saboda a tafi yaƙi don an zanna a raja ba a wa yaƙi yanzu ko kuma Allah ya cire muku san yaƙi ya cire muku san jihadi ya ci so sa muku san zaman lafiya yanzu hankalin mutum in ya tashi shine in ba idan ya kasance ana yaƙi su kuma can hankalin su in ya tashi shine wan an zanna a gida ba a yaƙi to ba su nutsu ba balarabe kenan ya kamata mu gode ma Allah ni'ima ce babba wannan zaman lafiya din ba kwa gani ne in ji Allah subhanahu wata'ala a walam ya rau an na ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim ba ku ga mun sanya muku wani gari wani harami amincacce in ka fita garin sai ka je ka ga mutane ana ta musu dauki daddai ana kakkashe su ku dubi halin da kuke ciki za ku ga inda muke rayuwa da da, saukin matsaloli godiya ma Allah ya kamata mu yi akan wannan ni'ima din dan haka aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yawan azumi kamar yadda Aisha ta ruwaito al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar manzon Allah ta ce bana gani ban taba ganin ya kammala azumin lafila wata guda ba sai dai yayi watan Ramadana shine yake cika shi cif da azumi sai dai watan Sha'bana ya fi yawaita azumi a watan Sha'bana sannan ta ce ya kasance yana azumtan Sha'bana gaba ɗaya a wani riwaya a wani riwaya ta ce ya kasance yana azumtan sha'abana sai ɗan kaɗan yake ragewa idan muka haɗa riwayoyin nan gaba ɗaya yana nuna yakan rage baya azumta gaba ɗaya saboda haka balarabe yana da kirgen jabar wal kasr jabar shine in abu yayi kusan cika cif sai ya cike shi in tara ne sai ya ce maka goma idan goma sha ɗaya ne sai ya ce maka goma saboda haka jabar wal kasar wannan literature na larabawa suna da wannan da haka ta ce yana azumtan sha'abana gaba ɗaya tana nufin yana azumtan mafi yawan sha'abana saboda haka wani hadisi ya ce idan ta safa idan ta safa sha'abanu fala ta sumu in sha'abana ya je rabi sai ku dakata da azumi da haka mafi yawan watan da ya fi yawaita azumi kenan wannan wata na mene na sha'abana da haka ibnu rajab al-hanbali yake cewa wannan hadisi dalili ne mai ƙarfi akan cewa mustahabbi ne a dinga yawaita azumi a wannan wata na sha'abana din Usama ibn Zaid hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah Allah ya yadda da shi ya ruwaito cewa na tambayi manzon Allah nace da shi manzon Allah ban ga kana yawaita azumi a wani wata kamar yadda kake a watan sha'abana ba menene yasa ya rasulullah yace zaka shaharun yaghfulun nasu an wata ne mai girma mutane suna rafkana su bashi ba su tuna shi ba sa azumi a ciki zaka sharun yaghfulun nasu an baina rajabin wa ramadana tsakanin rajab da ramadana wa huwa sha'arun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin shine watan da Allah ake daga ayyukan shekara guda akai ma Allah gaba daya amma mutane sun rafkana wasun su ma sun koma sun fi ganin girman Rajab. Rajab wata ne mai alfarma, wata ne mai daraja. Ana yin azumi a cikin shi irin yadda ake yin azumi a Muharram wata mai alfarma, a Zulƙada wata mai alfarma, sannan a Zulhijja wata mai alfarma. bai fi waɗancan ba amma sha'abana annabi ya daɗa fifita shi da darajar sanyin azumi a ciki fiye da kowane wata manzo Allah da kanshi ya ce mutane sun rafkana kuma wannan rafkanar ma ita kanta mu'ujizar annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk maganan da ake akan watan sha'abana watan sha'abana za ga har yanzu mutane sun fi zuciyarsu masu sanyin azumi zuciyarsu ya fi karkata ga rajab waɗanda hadisan rajab galibin su da'ifai ne hadisan sha'abana akan yin azumi kuma tangararau ne kaman hasken rana la mata'ana fiha babu suka a cikinsu waɗanda dama kuma ba su san yin azumi sukan dama shikenan da rajab ɗin da sha'abana babu ruwansu mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cika lallai mutane suna rafkana su bar sha'abana tunaninsu ma wani in sha'abanan ya zo yana tuna ramadana ne kawai mai ɗan imani imani damuwarsa ya tuna ramadana ne kawai don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana ɗaga aiki a watan sha'abana ina so in sha'abana ya zo in da a ɗaga aiki na zuwa ga Allah a ɗaga aiki na a lokacin ina azumi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ibn al-qayyim al-jawzi ya ce to annabi ya an tambaye shi ya ce mafificin azumi shine azumin annabi Dawud a wani riwaya ce mafificin azumi shine watan Allah mai alfarma gashi kuma a aikace annabi a sha'abana ya fi yin azumi ya ce akwai amsoshi guda uku da malamai suka bayar na ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata yakan yi kokari ya azumin kwana uku ko ayyamul bidh ko kuma uku dai a cikin wata guda to shugulgulan annabta da yaƙe-yaƙe da ɗawainiyan mutane akwai lokacin da yakan hana shi ya tara watanni da yawa bai samu ya yi waɗannan azumin ba shi yasa in ya zo aisha ta ce wani lokaci ya surudu siyam to in ya tattara su in sun zo sha'abana tun da ramadana ya yi kusa watakila ɗawainiya da maganan yaƙi da shigulgula tafiye-tafiye ya yi sauƙi to sai ya zo ya tattara su shi yasa yake yawaita azumi a sha'abana domin waɗannan azuzzuma na uku uku uku ga wata da bai samu yayi ba duk sai su tattara a cikin watan sha'abana gaba ɗayansu wannan shine amsa da waɗansu malamai suka bayar na biyu shine waɗanda suka ce yana yin azumi da yawa a sha'abana ne saboda ita azumin sha'abana kamar sunanun rawatib ne maramabana kamar azumi nafilan sallah da kake kafin azhar kai sallah nafila bayan azhar kai sallan nafila kafin la'asar kai kafin magariba kai kafin isha'i kai bayan isha'i kai bayan magariba kai kafin asubahi kai kowane sallan farilla za ga tana da nafulfuli ko a farko ko a baya ko kuma farko da baya to ita ma wannan watan sha'abana an shar'anta ta ne don ta zama nafila na jinsin azumi ga Ramadana kafin a shiga cikin azumin watan Ramadana shi yasa annabi ya keɓe ta da wannan. Na uku su ne malaman da suka ce manzo Allah yana yawaita azumi ne a watan Sha'bana saboda wannan dalili da ya faɗa a wannan hadisi cewa a ciki ake ɗaga aikin shekara a kai ma Ubangiji maɗaukakin sarki saboda wannan ne yake yawaita azumi domin an ɗaga aikin bawa a lokacin yana wani aikin ibada musamman azumi to akwai yiwuwan Allah maɗaukakin sarki ya fi son mai yin azumi a wannan lokaci to dai karɓi aikin kuma zai yafe masa kurakuransa wannan imamu ibn rajab ya ce akwai dalili a cikin wannan hadisi na cewa duk lokutan da aka fi gafala to bawa mai wayo ya yi ƙoƙari yana raya wannan lokaci din lokacin da mutane suka fi bacci to ka fi ibada lokacin da mutane suka fi rafkana ka fi ibada mai wayo Allah ya fi son irin wannan lokaci ɗin ana so a raya shi da aikin ɗa'a a girmama shi domin Allah yana kamba malada yana girmama lada a ciki da haka ibnu qayyim ibnu rajab yace raya lokuta na gafala yana da fa'idoji kamar haka har guda hudu na farko idan ka raya lokacin gafala ya fi sa ka ɓoye aiki shi kuma ɓoye aiki sirri ne tsakanin bawa da Allah duk aikin nafilan da ka ɓoye Allah ya fi so. Shi yasa Ubangiji ya faɗa a cikin suratu Maryam izna da rabbahu nida'an khafiya. Annabi Zakariya in zai roƙi Ubangijin shi yakan ɓuya daga shi sai Allah. Da haka duk nafilan da za ka yi ka yi ƙoƙari ka ɓoye daga kai sai Allah maɗaukakin sarki, to Allah ya fi son wannan. Akwai wani magabaci da aka ruwaito, yana azumi yayi kwana arba'in yana azumi matarsa bata sani ba kuma mutane a waje ba su sani ba in matarsa ta sa masa masa abinci sai ya ce ina sauri zan fita da shi ne dan je bakin shago in ci yana fitowa ya yi sadaka da shi sai a ɗauka ya ci a gida ne na waje za su ɗauka ya ci a gida ne ya rage ya kawo sadaka waje matarsa kuma ta ɗauka ya fita ya zo ya ci a waje haka magabata suke azumi har ya yi kwana arba'in yana azumi matarsa ba ta taɓa sanin ya yi azumi ba to wanda ya ɓoye ma iyalansa wannan ai kaga ba zai taɓa yi wani ya gani a waje ba tsakaninsa da ubangijinsa ne to lokacin sha'abana ko lokacin da mutane suke rafkana bas hankalinsu baya kaiwa wajen idan mutum yana ibada wannan ibadan Allah ya fi sonta saboda magabata sun fi so a ɓoye ibada Abdullahi dan Mas'ud ya ce idan za ku yi azumin nafila to in kun wayi gari kuna azumi ku yi kokari ku shafa mai a jikin ku lakai lakai ku shafa mai a bakin ku daga an gan ku sai a gan ku cikin ni'ima ba za a ga yunwa ko ishi ba sai a ɗauka ba ba azumi kuke yi ba don ka daɗa tabbatar da ikhlasinka haka ma imamu qatada ibnu qatada ta ibnu di'ama yace ya musabi ne ga mai azumi yayi kokari ya dinga shafa mai kar ya bar jikinsa da kura bare bakin shi ya bushe a cewa na na azumi saboda kai kokari ka boye aikin ibadanka sannan abu tayya yace duk mai azumi ya dinga sa kaya masu kyau ya goge ya yi guga ya sa kayansa masu kyau saboda kar ma a gan shi dukun dukun a ɗauka yana cikin yunwa ne wannan shine sunnan magabata fa sannan na biyu idan mutum ya kasance yana ibada a lokacin da mutane suka rafkana kamar watan sha'ban wannan ya fi wahala ma zuciya duk abinda ya fi wahalar da zuciya to Allah ya fi ba da lada a kai saboda mene saboda ita ita zuciya tana son aikin da shauran mutane suke yi sai ta ji daɗi sai ta yi mata sauki in dai ta bambanta da aiki ita kadai kuma na bata wahala shi yasa in mutane duka suna azumi ya kaji azumi ba wahala in kai ɗaya kake sai ka ji kafi shan wahala to a wannan Allah na kula da kai yana ganin aikin da kake yi waɗanda mutane su kuma suna wani waje Allah ya fi baka lada a cikin wannan aikin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai akwai lokacin da da a zo duniya ta lalace fitintunu sun yawa babu da'a babu aikin alheri mutane duk sun gafala in mutum ɗaya Allah ya ba shi dama ya yi muwafaka ya zama nagari ya aiki na kware za a ba shi ladan mutum hamsin a cikinku sahabbai suka ce mu ɗin mutum hamsin a cikinmu ko mutum hamsin a cikinsu manzo Allah ya ce mutum hamsin a cikinku saboda lada daban daraja daban darajar sahabi ba wanda zai kai gare shi amma lada tukuru yawan lada tukuru za ka yi aikin da ya fi na wani sahabin manzo Allah ya ce a cikin ku saboda ku kuna da mataimaka waɗanda suke taimaka muku ku haɗu ku yi aiki su kuma in an sun zo a ƙarshen duniya wanda ya dage ma aikin da ya gashi kaɗai ne bayi da mataimaki in ka tashi da azumi ba mai yin azumi a unguwan kawai in ka tashi da aikin alheri duk mutane na gari sun zama baki a yanzu in ka bar gemu da ka ga kai bako ne a garin in ka dage wando kai bako ne in ka rike karatun qur'ani kai bako ne yafi wahala inda kana da masu yi da yawa za su taimake ka to shi yasa duk abin da ka bambanta da shi na aikin alheri ya fi lada a wajen Allah subhanahu wataala sannan wanda ya bambanta da aikin da'a sanadiyarsa in ji ibnu rajab yake banta da aikin da'a lokacin mutane sun gafala shi kadai ne yake kawo security ma al'umma shi ne ya sa Allah yake tunkuɗe musu bala'i, da ba din ‘yan kaɗan da suke aikin ɗa'a ba da duk mu na banza ne sai Allah ya halakar da mu. Ɗan waɗanda suke keɓanta su kaɗai da ikhlasi su ɓuya suna wasu aikin alheri, sanadiyansu ne muke samun sassauci sai Allah ya bar mu. Shi yasa ma za ka ji an ce ana aikin barna amma Allah bai yi fushi da mutane ba akwai ɗaiɗaiku ne don su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. ana Allah yana baku agaji ya baku kariya ne har arziki ma da abinci kuke ci Allah yake baku zan sanadiyar ɗaiɗai kuma kaskantan da suke kuya su yi ibada ne kai ka fito da katon gariya kana raina wani makaskanci talaka dan shi Allah yake baka arzikin don shi Allah yake baka kariya yana kuya yayi kuka yayi ibada ya bauta ma Allah ya kuya yayi azumi don shi ne amma shi kake masa dagawa manzo Allah ya ce dan su Allah yake azurta ku kuma yake ba ku kariya don haka ya fi ƙarfin ikhlasi yasa ibnul jauzi abdurrahman ya ce lokutan da mutane suka gafala lokuta ne mai girma don mutane sun shagalta da aikin al'adansu da sha'awoyin ransu lokuta ne da ake ɗaga aikin bayi a ciki ɗaga aikin bayi iri uku ne akwai ɗaga aikin bayi na wuni guda ana yin shi ne lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asubahi akwai na sati guda shi kuma ana yin shi ne ranar alhamis daren juma'a akwai ɗaga aikin bayi shi kuma na shekara guda shine ake yin shi a wannan wata na sha'abana din in an tara aiki gaba ɗaya na shekara za a kai ma Allah ne a watan sha'abana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan azumin watan sha'abana yana sa mutum ya yi masa training ya saba da azumi kafin ramadana ta zo sai azumin watan ramadana ba zai masa wahala ba ya zama wajibi kowa ya tsaftace ran shi ya tsaftace gidansa ya tsaftace unguwansa ya tsaftace garinsa da aikin da'a a kawar da munanan abubuwa a tuba ma Allah don shiri kafin ramadana ya zo wannan abin da imamu ibnu rajab ya faɗa kenan in sha'abana ya zo ana so duk a tsaftace komai ya koma a koma ga Allah gaba ɗaya a tuba ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim dan haka a yawaita aikin da'a a cikin watan sha'abana domin wannan shine aikin magabatanmu na kwarai an ruwaito daga salamatu ibnu kuhail yana cewa watan sha'abana watan karatun alqur'ani ne ana so a yawaita karatun qur'ani a ciki amru ibnu qais an ruwaito ya kasance in sha'abana ya shigo yakan kulle shagon shi dan kasuwa ne sai ya dukufa makaratun qur'ani tutor baya bude shago a watan sha'abana don kintsi ga ramadana ya kasance wani daga cikin magabata ya ce ku sani watan rajab watan shuka ne watan sha'abana watan ban ruwa ne watan girbi shine watan ramadana Allah madaukakin sarki ka isar da mu ramadana da aminci da zaman lafiya da imani ya arhamar rahimin ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
سووا صفوفكم يرحمكم الله تراسوا وتقاربوا فإن تسوية الصف من إقام الصلاة أديدي تسهو أجار سهو أديدي تسهو أحد دقا دقاي أحد كافتلو domin daidaita sahu yana cikin abin da ke cika ladan sallah Allahu akbaru الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله